الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله dan uwa muna gode Allah subhanahu wataala da ya saki dawo da mu wannan majalisi da muke karanta wannan tashi mai tashi barka ɗaya daga cikin ainihin sahihat ainihin sitta wanda ainihin na imamu turmizi wanda saboda uzuri da gyara za su kusan uku ne za a ce a wannan karatu ba sai insha Allah za mu zo a kan inda muka tsaya gyara kuma da ake yi Allah ya bada ladan abin da suke yi Allah kuma ya biya bukata a sati suka da suka wuce ko sati karatu mu na karshe ina kira da mun yi magana akan a hadisan da suke magana akan bawali ma'ana kallon alƙibla ko kuma ba wa alƙibla baya wanda ainihin muka yi da kuma ruksa da ainihin aka biyo da babi na ruksa a bisa wannan to sai wannan babi kuma da ya kawo shi da ki tabawu ma za a fi nahi an alƙawli sa'iman ila ka shi za mu tashi ba to babu ma za a fi nahi an alƙawli sa'iman to malaman hadisi irin su ma mutum da su ainihin imamu bukari da makamantarsu akwai wani tsari da suke a wajen tsara bawa ba ainihin babuna na shi ko rudan da suke sukan kawo wanda misali ba shi da rinjayen daga farko daga bayan da kawo wanda suke ra'ayin a kansa a bayan sarunga ya kawo babi guda biyu ɗaya na nuna cewa ba a fuskantar alƙibla na biyu kuma zai kawo ana fuskantar alƙibla ne a ba da ruksa to ma'ana ke nan ruksan shi ya rinjaye wancan ne to anan kuma sai kawo babu ma za a fi nahi an gobe da'iman a gaba kuma sai kawo ruksa game da ma'ana wannan ɗin saboda mu shi a fahimtar sa wancan ɗin shi ne ma'ana ba shi ma yana aiki ba wai baya aiki ba sai dai kawai abin da za mu ya faɗi a kansa ne babu ma ta fillahi a sukoti da'ima wannan babin zai yi magana game da hani da yin bawali a tsaye shi ne bawali a tsaye rani a tsaye حدثنا علي بن مسلم اخبرنا شريك عن الزاد بن شريك عن ابيه عن عائشه قال سكت ومن حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوا نانا شريك قالوا ان لكم من الله صلى الله عليه وسلم ينا بولي اتي تفرق الكرش ان انا عائشه رضي الله تعالى عنها inda wani da muku Allah yana yin bawali a sai shugaba da ta shi ma ka da ya kulu illa qalidan ba yi bawali sai da su ne saka wannan hadisi kada yake cewa fil babi al umara a cikin wannan babin kuma an wato irin wannan hadisi daga daga Umar wa Buraida da Buraida wa Abdurrahman bin Hasana da Abdurrahman bin Hasana suroto irin wannan hadisi قال أبو عيسى إمام السنة الحديث عائشة أحسن شيء في باب وأصحبه amma hadisi na Aisha shi ne kowanne inganci ya bi ainihin sahihanci shi ya sa na kawo shi amma in ba haka ba akwai hadisin Umar akwai hadisin Buraida akwai da Abdurrahman duk a ana sun yi magana akan wannan cewa an hana ba manzo Allah baya kowani a cikin amma na Aisha din shi ne ya fi inganci shi ya sa ainihin ya sarrafa ya kawo shi a dai magana yin bawali a hana bawali a tsaye na Aisha shi ne a sarrafa وحديث عمر حديث عمر انما روي من حديث عبد الكريم شي حديث عمر اي ابو جوش عبد الكريم لي ابن ابي المكارج عن نافع عن انس بن عمر عن عمر قال يك سوى رآني النبي صلى الله عليه وسلم وانا اقول قائما سيدنا عمر يك سوى من الله صلى الله عليه وسلم انا بولي اتي فقال سيدنا يا عمر يا عمر لا تقول قائما كركي بولي اتي saboda haka mara kisa kuma kun tuka iman ba'adu tun daga nan ba sake yin bawali a tsaye ba injin sayyidina Umar kenan wannan shine hadisin sayyidina Umar قال أبو عيسى إمام مسلم يكتب إنما رفع هذا الحديث أبو الكريم ابن البخاري وهو ضعيف وند رفع حديث يكيش هركم من الله صلى الله عليه وسلم شين أين أبو البخاري شيك ما يعد روني عند أهل الحديث أو لما من حديث ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه أبو أيوب السختياني يأتي ضعيف هرماي مكان ديوا أيوب كذا ده هكذا ma'ana ba mawkufi bane hadisin hadisin mawkufi ne ya tsaya kan sayyidina Umar warawa ubaidullahi annabi an ibn umar qala yake cewa qala umar radiyallahu anhu ma kuntu qa'iman kuntu aslamtu wannan kuma na ruwaya ta ubaidullahi shi mai cewa sai na umar cewa yi tun da na musulunta ban yi sake ba wani yadda ba wa haza a saku min hadisi abdulkarimi to wannan ya fi inganci akan hadisin abdulkarimi nan wa hadisi buraida fi haza ghairu mahfuz hadisin buraida a cikin wannan maganar ghairu mahfuz idan malaman hadisi suka ce ghairu mahfuz ma'ana kenan munkari ne ba ainihin mahfuzi bane mahfuzi shine hadisin in idan ainihin a aka rawaito hadisi wannan ya rawaito yace abu kaza halal ne wani ma ya sake yace halal ne wani ma ya sake to halal ne kuma dukkan su duka ne amintattu ne masu to wannan hadisin sai aka samu wani shi kuma ya rawaito hadisi sai ce abu kaza na haramun ne alhalin shi din kuma bai kai su aminci ba to sai a ce hadisin sa munkari ne hadisin sa a kira shi mahfuzi saboda haka kenan aka ce da ruwa uzun to kenan munkari ne saboda haka hadisi munkari munkari kuma ya daga cikin da'ifan hadisai wa ma'anan nahyi an al-qawli qa'iman ma'anan hali da bawli a tsaye ala ta'dibi yittu akan ladabtarwa ne la ala ta'ribi ba haramtawa bane ma'ana ba idan mutum yayi bawli a tsaye Allah zai masa azaba bane amin babin adabi ne yin bawli a tsaye ne bawli a tsugune wannan suna daga cikin babul adabi ne saboda akwai nahyi tahrimin akwai nahyi karaha saboda haka duk halin da ake yi kenan ana yin sa ala nahyi karaha ne nahyi karhanci ne musamman ma ma'ana babu ta'jibi yasa ake hanawa akan ladabi ne la ala tahrim wa qad ruwiya arwaytu an abdullahi ibn mas'ud qala yake cewa inna min as-safai an taqula wa anta qa'im Abdullahi ibn Mas'ud magana sa ne wannan kenan yake to ayya daga cikin safai ma mutum ne ba wani a ma'ana kamar rashin ladabi ne ya kai rashin ladabi tsammani ne mutum ne ba wani a wannan kenan akan maganar bawli a eh babu ta'dili babu kan min zalika to har ya so na maka hindi kenan sai haramu sai ba haramu bane akwai rusu akan wannan dake to haddathana hannad wa haddathana wa shi an al-amashi an abi wa'il an uzayfa an nabiy sallallahu alaihi wasallam ata su'at qawmin fabala alaiha qa'iman فأتته بوضوء فذهبت لأتأكر عنهم فدعاني حتى كنت عند عجبيه فتوضأ ومسح على خفيه. استعناف يا رب الدموم daga wakilun daga amash daga abi wahid daga uzaifa cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a atazu ba ta gomi ya zo bola ta wasu mutane su ba da shine bola inda ake zubar da abubuwan da suka abubuwan awo ma'ana marasa a da da jiki sauran su bola dai an ce bola ko ya san ake rufe da bola ma'ana su ce da yazo wannan wurin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babara sai bawli ka'iman a tsaye ba ta koyi da ni kuma da yi wasu hadisin sai na zo masa a ainihin da ku zai kenan sai na zo masa cewa ruki da kokon sarki ya ta fasa habtu da na bashi sai na tafi zan iya ta kar an da ki nisa tun da yana ya biya bukatar sa fada ali sai ya kira ni hatta kunni inda ake bayani har sai da zo kusa da digadigansa na tsaya ma'ana ya gama biyan bukatar sa fata wasu a sai alwala wa wasu a alamu bayani sai ainihin ya shafi hukuncinsa a wannan alwala ya shigo da magana akan wani magana ma'ana shafan hukunci dai kawai ya kawo shi ne amma asalin hadisin ma'ana kowace a tsaye ke to wannan a malamai da yawa kamar yadda muka yi magana kwanaki bayan sun yi magana akan wannan abu na farko dalilin faruwar wannan abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta kaumin da yazo wasu mutane ne ya ce shi sulhu aka yi zaman sulhu a ma'ana wannan dangi din wasu mutane kabila wasu kabila aka jima a wannan sulhu din sulhun da ya bata lokaci sosai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ko ya kama ita da zai ja bukatar sa to sai zama da cewa in har sai ya tafi dan yana za mu a babi na gaba idan manzo Allah ya so ya bukatar sa yakan yi nisa da mutane sannan ya sai ya bukatar sa sai ya zama da cewa bukatar ya mutu idan ya kama cewa sai ya yi nisa ne wurin tsakiyar gari ne saboda haka ba zai samu inda zai nisa ba babu kuma wani mataki a kusa da haka dole wannan su ba su kaunin din shi ne wuri mafi kusa da shi inda ainihin zai biya bukatarsa shi yasa ya tsaya a wannan bola din ne wannan bawali din za ka suka shi wannan muzaifa da aka sai kawo masa wannan koko din abin da ya sa ya ce masa zo ka tsaya don ya kare shi ne daga ma'ana mutane idan ya tsaya a wannan wurin su ba wanda zai hangowa maza Allah yana yin wani abu shi yasa ya ce masa zo ka tsaya a kusa da ni ma'ana ka zo ka kare ni ma'ana mutane su su ayyukan bukata da sannan kuma aka ce to abin da ya sa ya yi kawai a tsayen saboda wurin bola ne idan ya tsuguna kayansa duka zai taɓa wannan bola ɗin sa su kayansa don haka sai ainihin ya yi ainihin kawai a tsaye saboda haka so alababi ta halimi wanda idan aka ɗauke shi alama bin taharimi ma to dama ai darura su fi mahzura ka'ida ne na malamai darura tana halatta duk abin da aka haramta shi to larura ya tuka tuka ne aka yi wannan hadisin na na Aisha take cewa ma kana yaqulu qa'iman dama ba sai manzo Allah kullum yana ga wali a bane wannan guda ɗaya shi kadai aka rawaito saboda haka to inda misali al'adar sallallahu alaihi wasallam cewa Allah kullum yana ga wali a bane kullum yana tsari a kai a'a in ma misali to wani wani kuma kan wannan kira wasu wasu sai a hadisin ma bai inganta ba tun da bai inganta ba ba a tura ka ma aka sai sai kai aiki da shi ba irin wannan sai in karatu ne yanzu kawai sai kai magana sai ka wuce amma bin cikin irin wannan yana daga cikin abubuwan da ake cewa aya take magana akan cewa ainihin akwai wasu mutane wanda ainihin a ta magana ayoyi ayatu kamar su nuna kurkita da kuma shabiyar فما الذين يشركون بالله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فإذا القرآن يشير إلى الكائنون من هناك حديث ما يشير إلى الكائنون akwai hadisan da in ka zo kan wanda Allah ba za ka iya gane hakikalin abin da suke nufi ba kuma kai baka da gaskiyan cewa wannan abun karya ne tunda baka zama ganin manzo Allah din da laifin karya ne idan ka ce kuma za ka dinga karyata masu ruwaya ta yadda kake so to qur'anin kan ka ruwaito shi akai shi ma kan ka ruwaito shi akai saboda manzo Allah ta ya fara da rubuta qur'ani ba haka aka zo idan mutum ya zo sai sai eh na ji wannan aya a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka tuka wa shaidunka wannan ya faɗi shaida wannan shaida ai na ji ma na ji wannan na ji to za ka rubuta qur'ani kan gaba daya saboda haka mutane a duka kiyayewa da haka irin wannan sai in karatu ya biyo ne haka muka san malai kuma magabata suke yi kuma idan ka zuwa shiru akwai shukur su awazi shari na shi wannan littafi na ainihin wasu mutum idan ka zuwa ya yi bayanin fesi masu yawa akan waɗannan hadisan kuma dai ya ishe ka ishara idan ka zai ta kawo sigar abin da wannan babin da wannan babin ba inda aka kawo shi da sigar tozar su manzon Allah ta ba to amma wani lokacin sai ka ji wani ya ɗauki hadisin ka ce manzo Allah yana cilla tsari a kaza kaza kaza ka a ina ya san wannan magana gare da aka kawo to wal adab kull adab da nake mamaki ne wani lokacin dalibin ilimi da hazan da yayin da sauraron wannan abu in mutum da man zahiri ne shi kan da man za a zaki ta ko'ina amma in kai dalibin ilimi ne idan an sai a hadisi kaza bukari ya faɗi wannan ya ci mutuncin manzon Allah ya ce yana tsari a sai yayi kaza kaza zai ka nemi da cikin da karanta ga yadda yake fardin maganar san shi haka wani samun yin sarfin maganar san yadda shi yake zero abu haka littafi ya zero abu ba haka littafi ya zero abu kuma ma in sun kawo suna tawilin tawilin su alafafin ta ajibi kamar yadda kuke gani ana to da haka a kiyaye saboda haka sai ce wa masa alafu bai manzo Allah zai shafa akan mutunsa قال أبو إسحاق إمام مسلم زي سوى وصليل الزارب يقول ناس إمام الزارب لا سوى سمعت وكيع الناس وكيع حديثنا تنظروا بهذا الحديث دون حديث عن الأعمش لك أعمش ثم قال وكيع وكيع كده هذا أقوى حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أما كان الشافعكما وأن حديث الشيخ إنجازي وسمعت أبا عمار الحسين بن قريش يقول سمعت وكيعا فذكر دعوهم في أبوشي معنا ونا saboda hadisin mafi ala kufaini an kawo su da yawa amma kuma wannan hadisan babu mutawatiri a cikin babu babu hadisin mutawatiri sai zama da cewa shi hadisin ainihin mas'al kufaini malaman hadisi sun suna aiki da shi ala tawasul ma'anawi ne ba ala tawasul lafzi bane at tawasul ma'anawi kuma hadisi amma shi ma abu ne mai karfi dan yana da hadisi mutawatiri shi ne hadisin da jama'a da yawa suka ruwaito shi ba mutum ɗaya ba misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana a cikin wazari hasin bankwana ya yi magana yanzu magana da ya faɗa a wannan wurin a gaban dubban mutane ne za ka ji an ruwaye tota a wurare daban-daban to irin wannan hadisi ana kiran sa mutawatiri duk wanda ya karanta hadisi mutawatiri kad an kafiri ne a wurin malamin hadisi shi yasa ayar qur'ani ma ta samu wannan dalili babu ayar da aka rubuta a cikin qur'ani ba ta hanyar tawatur ba babu ayar da aka rubuta ta hanyar ainihin ahadu saboda haka hanyar tawaturi aka rubuta kowace ayar qur'ani shi za ki samu mutum ya karanta ayar qur'ani ya gafuta to hadisin mas'al kufaini ya samu tawatur amma tawatur ma'anawi akwai abin da ba na amince suke cewa tawatur ma'anawi ma'ana an rawaito hadisin bila adadin mutane daban-daban amma babu kala daya a ciki kowa da inda ya rawaito wannan hadisin mas'al kufaini wani wani ya ce manzo Allah ya ce ayi shafa akan kufi wani ya ce ya gani shi a gari kaza ya shafa akan kufi wani ya ce kamar yawan da nasu ba ta goma din na kira masa kaza da ya kan zo na kare shi ya yi shafa akan kufi sai hadisan suka yi yawa sai aka ce akwai abin da kiran su wasu malami idan aka wuce wani ya zo ya ce na wuce zaidu yana sadakan masa fanantan wani ma da an yi mana suna wasu zai yana sadakan kote a wani tana wasu zai yana sadakan gurasa wani tana wasu zai yana sadakan kudi tun a wannan lokacin kuma can tayi sai a ce to an samu sabani akan abin da yake sadaka a kansa amma dai ittifaqan ai an samu take na sadaka saboda haka to to wannan mutawatiri ne saboda haka tawasul ma'anawi hanya daban-daban yanzu amma dai ya bada ma'ana guda to wanda ya yi magana masu al-kuferi wanda ya yi magana masu al-kuferi amma dai hanyoyin su daban-daban to duka dai masu al-kuferi an kawo shi ala tawatur ma'anawi saboda haka shi ne ke so a cikin su ahadun babu wanda ya kai ingancin ma'ana shi wannan hadisin a cikin wayannan ahadun ke wa hadisu buraida fi hada ghayr mahfuz hadisu buraida a سمعت وكيلا ana mutu ne a san hadisin wuri an nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid fil masjid wannan shine mafi ingancin hadisi da aka rawaito daga manzo Allah kan shafa wa samitu aba ammar al husayn ibn murayth ne yaqulu samitu wakiyan fa zakar lahu shi ma zai kawo wannan hadisi قال أبو إسحاق إمام الترمذي وهذا وهكذا روى منصور حكى منصور الرجل وعبيد الصدي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية أعمش كما رواية إمام أعمش وروى عمار بن ابي سليمان وعاصم بن بهدلة عن ابي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي وائل عن حذيفة عصبه او ان باب حديث وائل شيء في الدم وقد ركز قوم من اهل العلم اذا ابا عثمان دبي sunyi saukake filbauli ga'iman akan bawali a sayan nan ita muke yi bai sako ba kenan saboda haka ba sako yi ba a suke cewa idan da wani abu zai kama ka bawali ya kama ka a wani wurin da yake matsatsi wanda idan ka sunkuya ma'ana sukan ka taba to ma'ana kai ba wajen aje shi ne ma'ana sun yi ruksa in ka aje ruksa to ma'ana in an shiga wani sun yi قال أبو إسحاق أبو إسحاق يسأل عبيد بن عمر السلماني روى عن إبراهيم عن نقل عبيد من كبار التابعين يروى يروى عن عبيد أنه قال أروى عبيدة سوى أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين na musulun da kafin wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara biyu wa baitu asabi sahib ibrahim ko baitu ibnu mutabi asabi wa yukanna aba abdul karim wannan yana warware mana sune ma'ana kara biyu ne su mutanen wannan daban wannan daban wannan da daga cikin ulumul hadis shi ma bawo ma za a fi istitari indal hada wannan babu kuma yana magana game da sutuwa lokacin biyan bukata ka sutu gaba da biyan mutane حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن الأعمشي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة في من الله صلى الله عليه وسلم ينفي بها بقاتنسا لم يرفع صوبه bai daga tufan sa ta yi zuwa minan arziki ya kusa da kasa ma'ana ba daga sama ya kamata mutum ya zo ba wani ya tura tufan sa ba in ya kunce abin mazakin sa to sai idan sassauta sai ya zo dab da kasa sannan sai ainihin ya sauke abin da ma'ana ko wanda namu kuma mai ne saboda haka ba a san yawan nuna tsiraici a fili haka malamai suna da cewa abin da sun kunyan mala'iku ko da ba su kuma kunyan kowa ba ko ba kowa a wurin saboda mala'iku suna tare da ma'ana shi a cikin da yake saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan bai wannan sai ya zo da kasa sannan ya so ya so ya yi zubar da قال أبو عيسى إمام الجريج هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش هكذا محمد بن ربيعة يروي الأعمش عن أنس من هذا الحديث وروى وشون وأبو يحيى الحماني أن الأعمش قال هيك قال ابن عمر قال ابن عمر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة من ظل صلى الله عليه وسلم يلفي في بقعته لم يرفع صوته بين الأشخاص حتى يجوا من الأرض سيادو دبدا كسا وكلا الحديثين مرسل أما تلك حديثين بلا بيونا مرسلين ma'ana shi ne hukumin magana da muka yi bayan ya ka hadisi mursali shi ne hadisin da tabi'i ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an san kuma bai ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi dole sahabi ne ya kamata ya sai qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda shi na kiran hadisi mursali min arwahi kufa yana daga cikin abin da suke sa a sai hadisi da ifi ne mai rauni amma imam a imam malik radiyallahu ta'ala anhu shi a wurin sa wannan baya da cikin ainihin kufa an tambaye shi me hujjarsa yake cewa lam yazal ba kullun yushrik dukkan tabi'ai ba wanda baya yin insani saboda kusancin su da manzo Allah da suna sura insani faɗin magana kawai za su ta yi manzo Allah suna sura ya ce kaza ba sai sun ce na ji daga wani ya ce mini manzo Allah suna sura ya ce kaza ba a da abun yayi nisa ne mu yanzu sai ake ainihin tuhuman wasu da ƙarya wasu ake tuhuman su da rauni to a nan ne ake so sai ka ce na ji daga wani wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani har an je kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma tabi'i shi kawai yake sai manzo Allah ya ce kaza shi yana ganin ainihin kubanci da manzo Allah ya kai hakan kuma bai kuman sahabi dan haka kawai yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza inda yake wani wurin kuma ya ce na ji daga wani suna aikatawa kuma dukkan su an yi ittifaki adalai ne amma kuma dukkan suna ainihin insani da haka shi imamu malik a wurin sa insani baya daga cikin babu kufa shi yasa kuma dan sama da yawa za ka ga hadisai mursalai a cikin ainihin muwadda shi yasa wani ya fito yana ainihin aibanta muwanda ai muwanda baya daga cikin yan hadisai wanda kuma har suna kiran su a sabu kitabi ainihin ba da kitabin lahi shi ma muwanda yana da ciki wasu na magana ya ce su ma duka su inganci ne wani da ai duka muwanda da ifin hadisai ifin hadisai aka tara a ciki saboda me saboda akwai wannan mursalan da makamantansu sai wani malami a yi ne sai ɗauko wannan hadisan dukkan su kuma sai aka samu arwaito su a wani wuri babu wannan irsali ne sai shigo da su domin a malaman hadisi suna da wani abu daban wanda bai san ilimin hadisi ba idan ya tsance hadisi nan da ilimi ne ko hadisin sun yayi wannan inganci shi ma'anar yake daukowa sai ya dauko ma'anar sai zai mata hukunci a su ko ba ma'anar suke ba hanyar suke yi wa hukunci hanyar suke wa hukunci yanzu misali zai kawo maka hadisi za ka ji ya kawo maka hadisi a ran haddasanawa ne haddasanawa ne sai ce maka wannan hadisin da an mutsari biyu ya masa hukuncin rufa amma kuma sir wannan hadisin zai kawo ta wata hanya kuma mai kyau shi kuma sai a ce masa sahihi ne ka kenan hanyar sai ake ba ta rufa ba ainihin abin da hadisin ya ce ainihin kunsa ba saboda haka to wannan shi ne abin da malaman hadisi ke tafiya a kai to wannan kenan a sai ke cewa wakil hadisai ne mursalu wa yuqalu ana cewa lam yasmi al-amash min anas saboda amash bai ji hadisi daga anas ba wala min ahadin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam bai ma ji hadisi daga wani daga cikin sahabban manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa kan nazara ila anas ibn malik qala yakun ra'aytu kun salli saboda haka abinda aka ruwaito a gare shi shine ya ga anas yana sallah amma ba a rotar cewa ya yi magana da anas har ya kafi hadisi a gurin anas ba da haka kenan shi tabi'i ne tunda ya ga sahabi amma ba a rotar ya kafi hadisi sai a gurin sahabi ba shi shi imamu ahmad saboda haka yake so a ra'aytu hu yusalli na kai shi na sallah da ba kuma san ka'idan tabi'i huwa man ra'a man ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya ga wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala zalika kamar yadda shi kuma ainihin sahabi marra annabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala zalika duk wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da idonsa kuma yayi imani da shi wannan shi bi da su Abu Jahl sun gani ba su imani ba wa mata ala zalika kuma mutu akan wannan wannan shi ya fita irin su musailama saboda sun gan shi da sun sun da ba daga baya suka dawo suka yi rinda saboda ko wannan shauka suke mai da mutum sahabi suke mai da mutum kuma ainihin tabi marra annabi marra marra annabiya duk wanda ya ga wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da haka shi tabi ne ittifakan amma ko ba a tsiyaro ko hadisi a wurin wanda da cikin sahabbai ba abinda kawai aka rawaito cewa na ga Anas yana sallah sannan ga irin kalar sallar na gani amma bai rubuta ko wai misali Anas ya ga masa ainihin wata magana ba sannan a gurin malaman hadisi a ainihin ainihin shekaru na ruwaitar hadisi shine hamsa sinina shekara biyar idan mutum ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya dan shekara biyu sahabi iya dan shekara daya sahabi in dai misali da mun yayin da musulmai suka fi amma ba zai ruwaito hadisi a karbi hadisin ba har sai in ya kai shekara biyar da haihuwa saboda malamai da zai faka duk wanda yake shekara biyar yake kiya yake kiya kiyaye abin da aka yi masa kamar yadda wani sahabi daga cikin sahabban manzon yake cewa ainihin aqaltu maddatan maddaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wajhi wa ana ibnu khams sinina yanzu haka ina hankalce ina sanin da wata ramar Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin mu aka bashi ruwa ya sha har dan fesa mini kadan ma abin kayan sanyin wannan ruwan a lokacin ina dan shekara biyar to yasa gurin malaman hadisi ana karban hadisin mutum in ya kai shekara biyar da haihuwa in yace na ji manzo Allah ya ce kaza ko na duwa ne ya ce kaza saboda haka yake cewa wa nadan nazara ila maliki ya ga ila anas ya ga anas bin maliki kana yake cewa ra'aytu salli na ganshi yana sallah fa zakara al hikayat fi salati abati kayar sallarsa a wannan din wal amash shi amash ismu sunan sulaiman ibn mihrana abu muhammad al kahili wa huwa mawla lahu al kahili ma'ana an dangata shi da kabila ahila suke cewa huwa mawla lahu amma ba shi ba dan asalin kabilar bane mauladin su ne mauladinsu ne maula maula shine wanda yake da ainihin sigogi guda biyu ko an ɗauko shi yana karami a darun har ne girma a wurinsu ko kuma a wanda aka yi aka akwai abin da laraba suke yi da idan ana faɗa da wannan kabilan da wannan kabilan to akan wani lokacin dan wannan dan wancan kabilan idan yayi laifuka da yawa ita kabilan sai su rasa wa da mun kore shi a kabilan mu saboda laifukan sun yawa to wata kabila kuma ke dauke shi ta to shi za mu rike muku shi to idan ta rike shi duka sun kore shi sai ya zama da cewa akwai alaƙar zumunci tsakanin inda aka koro shi da su da suka ainihin rike shi ko yaƙi ake yi a cewa ba za mu kai wa banu wani yaƙi ba saboda sun rike mana wani to shi wannan wani sai ya kiransa maula maulan lakum maula ne a cikin su wayannan kabilan da suka rike shi din saboda haka to shi maula ne a cikin su ba asalin dan kabilan bane sai ake ce masa kuma alkahili to shine ke zuwa maulan lakum قال الأعمش إمام الأعمش يكي فدي كان أبي حميلا فورثه مسروق sai ke cewa to ni sai da aka yi nazo maula wanda fuska da ke muka faɗi na biyu kuma nan samu yaro a garin yaki sai aka zo aka rike shi a cikin wannan kabilan ya tashi a cikin kabilan ya girma to za a dinga masa nasaba da wannan kabilan amma za a kira shi maula ne a cikin wannan kabilan to shine shi amincin da kansa yake faɗi yake cewa kana abi hamilan mahaifina ya zama irin wanda aka ɗauko a wurin yaƙi ne hamila shi ne wanda aka yaƙi aka ɗauko shi yana ƙarami bai balaga ba a cikin irin wanda ake kamawa a cikin wannan ganima da butis nan to akwai yaro ƙarami to an zo da shi ana kiran su ainihin hamil ya yi girma a cikin ma'ana musulmai sai fito shi din mahaifinsa hamil ne muna fahimta ba shi din ba mahaifinsa a can aka samo shi sai ki safowar rasa masrugun horasa masrugun din nan akwai wata waya ta zuwa wani hadisin fawarin sahu masu masurubin naka sai fawar rasa hukiya da mace da fawarin sahu wa rasa hukun sai ka su ainihin mubalaga da ko ko an kara a filin zahiri ma'ana war rasa hu ya gadar da shi haka sai warin sahu kuma ya gaje shi to idan ka sai warin sahu masurubin na wancan waya din kenan kenan masurubu ya gaje shi shi mahaifin amash din shi masuru kuma alkahili ne don haka ya zama ana kiran baban amashin alkahili har ya zama ana kiran amashin ma alkahili ne in aka sai fawari ta hukke nan in aka sai fawar rasa ko masuru kuma masuru ya gani da shi sai aka sai to dama ko ta ka'ida ta malaman malaman ainihin fuka haru idan aka wannan hamil da aka ɗauko a garin yaki din idan misali aka ɗauko shi da wani wani babba koya ne sai sai ai kanina ne ko mace sai ai ai ai misali kaninta ne ko dan wananta ne to a ka'ida babu gado a tsakanin su saboda babu tabbacin kanin sanne ko ba kanin san bane kamo su kawai akai gaba daya ba wanda yake da masaniyan garin su a wani gari mai nisa ne kawai dan ya ikrari ya ce wani kanina to a ka'ida babu gado a tsakanin su babu gado a tsakanin su amma mace ne a kamo su dan suna shayarwa a irin wannan wurin to wannan akwai shaida don haka idan mahaifiyar ta mutu zai ga zai ta shi wannan amma har kawai hamil a ɗauko shi sai wani ya zo yana ikirarin aikani na ne aikani na ne aika za ka zane misali sukan su an kamo su kenan ba to a ka'ida ba mai gado tsakanin su tsakanin su ba mai gado na hamil din to sai su tafi wa rasul kuma rubu ma'ana kenan kana bi hamilan an ɗauko shi ne da shi da wasu kenan amma kuma masrufu sai ya bashi gado tsakanin su wa'ancan da suka mutu za a gaza shi zuwa ga wani kakinan ya saba wannan ka'idan kuka hamu kenan da ake magana saboda haka an samu wata waya kenan hamil zai iya gadon hamil kenan a a yadda mai yin siya saboda haka amma dai malamai sun ce wasu yi wa kowani sabu wa sabu kurkin masrufu sai ya gaje shi a matsayin sa na hamil babu ma za a fi karahancin sun za a fi yamini wannan babin zai magana akan karhancin yin tsarki da hannun dama makaruhi ne mutum ya tsarki da hannun dama ma'ana ana so ya sa hannun mako idan ya zo ya tsarki حدثنا محمد بن ابي عمر المكي حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه تقبل ان النبي صلى الله عليه وسلم من ظل صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه من ظل صلى الله عليه وسلم يا حنا مسلم يشاك الذكرنسا da hannun damansa wa fi hadha al-babi aw wannan babin arwaya ta irin wayannan ma'anonin ana Aisha daga na Aisha wa Salman da Salmana wa Abi Hurairah da Abu Hurairah wa Sahal ibn Hunayf da Sahal ibn Hunayf su wata irin wayannan hadisan qala Abu Isa Imam Tirmidhi yace hadha hadithun hasan sahih wannan hadisi ne hasan sahih mun yi bayanin ma'anar hasan sahih a karatun mu na baya a wurin Imam Tirmidhi wa Abu Qatada al-Ansari أبو قتادة الأنصاري بن مسلم الحارث بن ركين والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ذلك من في الشيء yace wani ai kuma dukkan malamai suna aiki da wannan kaga wani wurin sai maka inda ba abi ahli ilmi wasu malamai suna aiki da wannan wani lokacin ma yace maka min sahabati wa tabi'ina wa wa ainihin malikun wa shafi wa kaza duk sai ra maka yace sun yi aiki da wannan hadisi yasa aka sai karanta Imam Bukhari ya da fa'ida da yawa zai kiya maka hadisin da aka yi aiki da shi zai kiya zai raka wani gudunma na hadisin da yawa cikin littafi sai ke cewa to wannan cewa tsarki da hannun daman nan ba a san sa dukkan malamin ilimi sun nufi akan wannan kada kul istinza a bilemi makruhi ne mutum yayi ma'ana istinza yi tsarki da hannun dama babu istinza bil idara wannan babin zai magana akan yin tsarki da dutse حدثنا حناد حدثنا ابو معاويه محمد بن قاسم عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال يك سوى قيل لسلمان اكثر وسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء كنت من زمن صلى الله عليه وسلم يا سنة تكون كومي تو حتى القراءة har har biyan bukatar bayan gida ya koya muku faqala sai salmanu yake cewa azal da haka ne saboda lahara ya hana mu an nastaqbil al-qibla kan fuskanci al-qibla bi ghaidin da bayan gida a gole ko bawani aw an nastanje bil yamin ya hana mu yi farki da hannun dama aw an yastanje ahaduna bi aqalla min salati ahadani haka ya hana mu kuce ya sarki da kasar zuwa su guda uku aw an nastanje bi razihin aw azmi haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yi sarki bi razihin da kome aw azmin ko kashi ma'ana kome shine kashin dabba ko kashin shanu ko shi ka dauka maimakon dutse ba ka samu dutse ba ka kashin shanu ko kashin da wasu dabbobi da haka sai za ka yi istin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda haka yake cewa sai ka wannan hadisi ma'ana mahallin shahidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yi sarki da hannun dama shine mahallin shahidin sai kuma ya jiro wasu abubuwa da yawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sarki da abubuwa sun kasu kashi uku wanda aka hana din na farko dai karkashin wannan malamin malaman suka hawo sun rikar da wasu suka ce na farko dai ba a yi da shi wannan rahoto din kenan ma'ana kamar rafi kashin kamar dabbobi ba a yi da shi na biyu ba a yi da kashi kamar yadda za mu ji hadisi na gaba dalilin hana mai da kashi din wani hadisin shi malamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kun na wa zasu kwana su aljanna cewa ainihin a shi da gudurin na kwanku aljanna suna da wani kashi suna ce abin da aka yi da shi saboda haka ba a yi da kashi ku bar musu wanda an yi abin alayhi sirri ne na uku kuma shi ne ba a yi da abu mai alfarma abu mai alfarman nan sai malamai su kawo su kai abu mai alfarman nan na alfarman ta tsare ta karan kansa ko alfarman ta wani sa ne ba a yi ba a yi cikin zaɓi da shi menene mai alfarma ta tsare karan kansa kamar ka kawo kushen gayan tuwo gayan tuwo ne sai ka same shi kushashe kamar dutse to wannan fa ba a yi mana saboda gayan tuwo abu ne mai alfarma hasiri in ma baka ci ba wasu dabba in ruwa ne yace da aka ba shi sun zabi da shi alfarma na wajen sa kuma kaman takaddan kuɗi takadda takadda ce amma ba wani abu ne ba ita ce take da alfarman ba tambarin da aka buga masa ne ya bata wannan alfarma amma yi wata da ta kawai za ka ɗauka kai yawa to wannan shi ne abin da malam kuka hawa suka bari to da aka shi ne ke cewa manzo Allah ya gaya mana wannan قال أبو عيسى إمام الترمذي في الباب عن عائشة أتكلم wannan babin أروت عن عائشة وخزيمة بن ثابت وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبي ثم سلمان عن حديث قال أبو عيسى إمام الترمذي حديث سلمان حديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح هو قول أكثر أهل العلم شيء يكون في يوم مغنى مع مع سلمي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنة صحابة من صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم حرما والتزكي بايز رأوا سنة أن الاستنزاء بالإجارة ينزل yin tsarki da dutse kadai ya isar wa mutum wa illam yastanzi bil ma'i ko da bai yi sarki da ruwa ba kuma yadda mai risala ya gaya mana ko za a ga inda hayar sarka ke wurin ma'ana ya fitta wa a karatu akira kunna lakiyin ya fita na karshen su a bushe ma'ana ba wani ya yi sa ku zuwa ko ko biyar ko ya ya fita na karshe babu wani tsiwa cikin sa to wannan hayin sarkin sa yayi ba shi yasa ma haka yi ba mutanen mutanen Kuba ba su kuma saboda in sun yi hakan suna ƙara ruwa ma'ana ƙara ruwan abu ne mai kyau ya nuna cewa kina a kashe akwai wanda ba sa ƙara ruwan tunda su aka yaba su Allah suna fiyowa da ruwa shi yasa ma shi ma mai risala yake cewa wa ma'u adharu wa adyad wa haqqu inda ulama'i to shine yake cewa wa illa rasul bil ma'i idza an ka asar wa za'idi aw wal bawli idan yayi tsarkake wurin bayan gidan ko wurin ruwan ko da idan yayi alwala ya sallar sallar ta yi wa bihi yaqulu thawri wannan fatawan imamu thawri haka yayi وابن المبارك ابن المبارك والشافعي الإمام الشافعي وأحمد الإمام أحمد وإسحاق والإمام إسحاق سنة عينهم مغنى أكم ونا باو ما جاء في الاستنزاء بالحجرين wannan babin zai magana akan yin tsarki da duwar wasu ma'ana duwatsu guda biyu duwatsu guda biyu ko ba su kai wannan hukun ba kenan حدثنا هناد بن قتيبة قال حدثنا وكيل عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال كسوى خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته من ظل صلى الله عليه وسلم يا وتبقاتها فقال سيك سوى التمس لي ثلاثة أحجار كنيم من سوى سوق داوود قال كسوى فأتيت بحجرين وروضة sai zo masa zuwa ko guda biyu da kuma kome guda daya ma'ana bayan gidan dabbobi da fishe guda daya kamar na shago misali ko na rafi sai na hada a maimakon dutsen kenan na kawo duwatsu biyu da kuma wannan shi ma guda daya fa aka zara hadarai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shi duwatsun guda biyu wa alakar rauta sai sai fada wannan duwatsu wa qala sai ki to inna hariksu ita wannan kazanta ne ko dutsa ne saboda haka ba abun yin alwala bane amma ba abun yin tsarki da shi bane amma kuma ba wai dutsa ne kuma na wanda in ka taba riganka sai ka wuce sannan kai sallah ba bayan gidan dabbobi in dai ba mai sunna ba bane to ko ya taba rigar ka ko ka yi sallah sallar ka ainihin sa sai idan sun ta abin da suna aiki da su ne qala abu isa imam muslimi zai ki cewa haka da wa kai sun ba bi hadal hadisa an abi ishaq haka rusul da abu ishaq an abi ubayd da an abdullahi lahu hadith isra'ila kaman hadith isra'ila warawa ma amaru amaru bin zurayq an abi ishaq an an kuma an abdullahi shi ma don hadith irin ta wata hanya warawa zuhairu zuhairu kuma ya ruwaito عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه الاسود بن يزيد عن عبد الله هكذا نقول وروى زكريا زكريا ما رويته عن ابي زائد عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الاسود بن يزيد عن عبد الله وهذا حديث فيه اضطراب فهك وانا حديث akwai istirabi a cikinsa da aka san istirabi shine raurawa an ruwaito an daga wannan daga wannan daga wannan a wata ran kuma daga wannan daga wannan daga wannan a wata ran kuma daga wannan daga wannan daga wannan ko da haka to wannan shi ne cewa hadisi ya da istirabi to hadisi da istirabi shi ma ya da cikin anwa'u kufa ma'ana nau'i na raunin hadisi na'am حدثنا محمد بن بشار قال أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مروة قال كنت سألت أبا عبيدة عن عبد بن عبد الله حتى أذكر من عبد الله شيئا أنت بي أبا عبيدة عن عبد الله شيئا لكن سوني أبو دقيقة ما يبينك قال يك جوالا gaskiya ba a tuna wani abu saboda ina yaro ke nan yanzu قال أبو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي روايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصابه tunda kowa ya lanta da Abu Ishaqa to hin tambayi aina Abdullahi cewa to a cikin wannan ruwayoyin wanda ruwaya ne fin ganci aka Abu Ishaqa nan falam yakfi bi shay'in da yakun dami ne guda daya ba wata Abu Muhammad da tambayi Bukhari an haza game da wannan shi ma an tambaye shi wani hadisi ne ya fi inganta a cikin wayannan hadisan malam ya fi shi buhari ya bai hukunta mini wani abu guda ɗaya ba wa ka annahu ra'a amma sai na ga kamar ya fi karkata akan hadisi buhairun hadisi buhairun nan shi yasa shi ma yanzu ita ta fara kawo hadisin buhairun kenan an abi ishaq an abdurrahman ibn sawli an abi an abdullahi ashbaha kaman yana ganin wannan ya fi kamantuwa da ma'ana gaskiya ko kuma inganci ووضعه في كتابه har ma ya sanya kitabinsa ya sanya kitabinsa al-Jami na sahihu sahihu Bukhari dinka ya rawaito hadisin Zuhair din da haka ina ganin kaman ya fi yadda da wannan hadisi qala Abu Isa wa sabu shay'in fi hadha indi mafi ingancin hadisi a wurin wannan hadisi Isra'ila shine hadisin Isra'ila wa qaisun da qaisun na Nabi Isa ka Nabi Ubayd an Abdullahi li anna Isra'ila saboda Isra'ila asbatu ya fi tabbati wa hafazu ya fi hadda mai kyau da hadisi abi ishaqa inda ana maganar hadisan abu ishaqa ne min haula ya kan wayannan saboda suruwa nan kowa akwai wanda in an ce wani ya ruwaito hadisi a gurin wani an fi karban na wannan akan na wasu saboda ya fi lazimtan wani ya fi lazimtan wani dama an san shi almajirin wani ne to sai wani ya ruwaito hadisi a gurin wannan wani sai ya ruwaito hadisi wannan shi kuma da ya fi lazimtan sai ya ruwaito hadisi na san aka fi dauka saboda ya karfi akan nasu wa'ancan mutanen saboda ya fi lazintarsa to shi ne ke magana ke cewa in dai hadisin abu ishaqa ne to ma'ana isra'ila ya fi kuma ya fi karfin hadda saboda haka abinda malaman hadisi kenan suke yi a ba su kai matsayin su karya ta hadisi ba in sai mutum misali ba ku cikin daman makaranti ba ne ko sun gano hadisin karya kai da yaji ko da sun zo wani abu ne da su hadisi a matsayinsa na da'ibi wannan shi tafiyar ainihin magabata kuma tafiyar ainihin dukkan masu tsoron Allah akan da ainihin suke tafiya da haka in ma ka zai hadisin bai kwanta maka bai dai ka ajiye mazan da ifi ko za ka kanci gaba da wannan amma ba wai ka dinga cin mutuncin masu ruwa to hadisi kana masu magana da kana ba na'am wa taba'ahu ala zalika qais ibn rabi'i sannan kuma qais ibn rabi'i ya ya samu taba'a mutaba'a mun magana ta kwanakin baya idan mutum ya rubuta hadisi sai wani rubuta irin hadisin a gefe to sai a ce ya samu fita ba ko da wannan hadisin nasu mai rauni ne in ya samu fita ba to ya dan kara masa karfi kaɗan shine mutaba'a ya roto hadisin irinsa da lafazinsa idan ka ce mushahada kuma ya roto hadisin ma'anar su ta zo iri ɗaya amma siyakin hadisin daban-daban ne sai a ce ya samu mushahada a gurin wani to da haka ya samu mutaba'a da gurin kaisu bin rabi قال أبو عيسى يوم في سمعت أبا موسى نادي أبا موسى محمد بن المثنى يقول هنا سوى سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول هنا سوى ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن ابي اسحاق الا لما تكلت به على اسرائيل لانه كان ياتي به اتم zai kara maka wani karin bayani akan aukishi isra'ila ya fi da zuncan ainihin a ba'in haka sai ke cewa ainihin da ka gandun nan ma ya rojo kenan wannan cewa duk hadisan biyaru sau da suka kubuce mini gaba na iya ruwaito su ba su kubuce mini ba a ce saboda dogaron da nayi akan hadisan isra'ila da yake ruwaito daga abu isaka saboda shi isra'ila ya fi kawo hadisan abu isaka a ciki ba ya yi cewa a ciki ya kawo gaba daya da haka na fi dogaro da hadisansa wa atamma ma'ana suka fi siga قال أبو عيسى إمام تركي وزهير ana bi isaka laisa bi zaka shi kuma zuhairu hadisan sa a gurin abu isaka ba yi da karfin isra'ila li anna sama'ahu minhu bi akhiratin ai ma shi jin hadisi a gurin abu isaka a ƙarshen rayuwar abu isaka ne ya rawaito hadisi kadan a wurin sa amma su wancan sun jima da shi قال يكي سوى سميت أحمد بن حسن الترمذي يقول نازي أحمد بن حسن الترمذي أنا سوى سميت أحمد بن حنبل يقول نازي أحمد بن حنبل أنا سوى إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير idan ka ji hadisi daga za'ida da zuhairu fala tu bali karka damu Allah ta kuma hukumin gairi ma in baka ji shi a gurin wasu ba illa hadisi abi ishaqa sai dai abu hadisin abu ishaqa idan ka ji hadisin abu ishaqa a gurin su kadai baka ji a gurin wasu ba in za ka dan dole abu nan ma ka dan dole ba ranka amma in dai wasu hadisi ne to karka damu saboda kafin su abu ishaqa ma akwai mutane da yawa ya kamata su zo hadisi abu ishaqa a ji shi a gurin mutane da yawa wa abu ishaqa shi abu ishaqa da ake tabbata na ismu sunan shi ne umar a shi ne amr ibn abdullah as-sabi'i al-hamdani wa abu wayd ibn ubayd ibn abdullah ibn mas'ud lam yasma bi abi shi kuma bai ji a gurin ma'aikin sa ba wala yurafu ismuhu ba amma san ainihin sunansa ba sai dai abu ubai da kawai aka san shi da wannan ainihin suna din bawo ma za a fi karahiyatul istimal sanzabihi fi karahiyatul istimal sanzabihi wannan babu sai magana akan makruhan abinda ake sun da shi حدثنا عناد حدثنا عبد بن اياس عن داوود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال يكتوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تسجدوا بالروس كرفي بركي da wannan bayan gidan dabbobi din ma'ana turosun dabbobi wala bil izami karku da kasusuwa fa innahu zatu walikum min al jinni saboda shi ne guzurin yan uwanku ma'ana daga cikin aljanu suna dauka suna ci وفي الباب أتمنى باب عن أبي هريرة وسلمان وزابر وابن عمر رسولته وقال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم هذا حديث وغيره لوسنس عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا cewa shi iya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake dinni a wannan daren da ake kiransa lailatul dinni daren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita kira zuwa da arzumi har wani zuwa hadisin hanyoyi daban-daban amma dai abin da ake magana shi ne wata ran Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi cikin dare ma'ana gobe da ya zama zama da marubulan sinin nan lokacin da ainihin ake aka saukar da wannan ayoyi na maganar azunnun azunnun nan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi da wasu da cikin sahabbai sai su mun tsaya a wannan wurin sai zana masa wani zane kewaye su karkata a cikin wannan zanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara gaba irin su da su da matabbata da su sa hauhawar juna ta bayan manzo Allah sallallahu alaihi ya dawo to shi ne sai ya maka yi da shi ya yi kamar zai fita daga cikin wannan zanen har ma wanda laifi ba da ka fita daga wannan zanen da ainihin kan halaka da wasu kila an zai maka duniya da da aka aiwatar da sautin da gadin nan yan uwanku ne aljanu ma'ana su tauna da su akan karɓar ainihin musulunci to wannan daren shi ta kiran sa lishin zunni iya da ruwayo daban da ba a ka ainihin goyo shi to da haka to a wannan daren ne suka roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam samar musu da ainihin abinci ya musu wannan zai kira zauna ba kuma da ku samu kashi ma'ana an sai masa shi wannan ya daga cikin gudunin zazu za ka manzo Allah ya kira ku kuma kar ku dauki irin wannan kashin ku dinga yin sarki da shi الحديث بدوله فقال زيد سوى فقال الشعبي ما الشعبي سوى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظل صلى الله عليه وسلم ياتي لا تزول الروس كركم استنزائي دعين الروس ولا بالازام قول الرسوه فإنه لا يقال من الذل سبب شيء كذلك من أمر الذل وكأن رواية إسماعيل أصبح كما في رواية إسماعيل نسى في نفسه لرواية حفص بن إياس والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ودك ما لم يسمع أي شيء وأن الحديث وفي الباب ما إير وأن الباب حرص الغزال لك ابن عمر رضي الله عنهما باو ما جاء في سنزاء بالماء وأن الباب زي ما كان أكل تركي دروا حدثنا قتيبة محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قال سكتي حدثنا أبو وانا عن قناة عن محافظ عن عائشة قال سكتوا مرنا أزواجكن أنا شك تقوري مزاجهم أن يستطيبوا بالماء في تركي دلوا فإني أستعين إني إن أزل كنا إن جاءوا مسلم مزاني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل مرتبط من الله إلى أي دلوا أو زي قول تركي وفي الباب عن جابر عن جابر بن عبد الله البجلي وانس وابو هريره سجون حديث ابو عيسى يجوا هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اهل العلم سنما لم سنا aiki da wannan hadisin yaktaru da suna zaban hadisin da ayi sarki imani da ruwa wa in kana istizau bil idari bil idarati yusiu indahum duk da ma sai wa sarki dutse ya isar a wajen su fa innahu kistahabul istizaa bil ma'i suna son yin sarki da ruwa ورأوه أفضل سنة قرن ياجي وبه يقول سفيان الثوري كي سفيان الثوري فلي وابن المبارك ابن المبارك شما كي فلي والشافعي والشافعي وأحمد الإمام أحمد وإسحاق الإمام إسحاق أكاك عيني شكرا الحمد لله أم فيانا بدام المرأة من ذات إلا بمسلم
الحمد لله قال ولا إله إلا والحمد لله يوم إلينا ربنا دعوة جمعنا وعندنا عند ثلاث وإن تولي الأدواء ولم أكن كل شيء على الأدواء على إكرة وعندنا وعلى إكرة وعندنا وعندنا وعندنا mu gabatar wanda ke da nasaba da karatun da aka yi kamar da duka yana cewa a karamar namu wajen hali a kan ya bukata ya juya wa alƙibla baya ko kuma ya fuskanci alƙibla idan iri ya yi a gidan sama ya zama cewa irin yana amfani da bayan gida na zamani wanda ya ma'ana da ya fuskanci alƙibla ko kuma bayan gida na zamani yana da wasu hadarin kawai ko ko da mutum zai yi to ya lura da cewa kare mu ina wanda ya san da yana yin da zai ja kula ko ba ta baya shi ya haka ne to shi ne da wani da wani da wani da sai ko ko bai da wani da wani don ai da aka yi wannan magana babin da mai shi babu kusur fi zalika babin sauki a cikin wannan a cikin karanta an sai fi a cikin gida ne babu komai yawa kuma haka ma ban ba da shi ma haka shi na a ainihin so da so sai magana fi a cikin gida ne nan inda akwai wanda ke kewaye ne kar su kuma abin da ke kewaye ne ban sake ne a kewaye ne su kuma ne na ne su saboda a yasa wanda ya gara da ko hanyar tuba ko wani wasu dole a wannan ba ta samu a wurin a da su da a wurin a da sauki gida ne ban sake da ke kewaye ko ina a yanzu da ke gara sai ba ta rana
alhamdulillah tambayoyin tsari sai dai muna ƙara tunanta a kan ma cewa kowane mu ya zama ya nemi kula da ma'ana da wani da wannan karatu wanda aka yana zuwa a yi kokarin da za a yi a yi rawar da cewa an kawo karatu akwai waka akwai facebook akwai twitter duka sadarwa da zamani ko da baki kowa ya ce maka ta da rumawa ya da zarwa da kai da jama'a da za a zuwa ma'ana da wani Allah ya karɓa wa da kai da addu'a kan wannan
Yeah, I'm going to